الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يوم مسلمي ما سجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو راناتي تبيو قوة الجماد الأولى فكان مدى رمضان وتنبايا وتا انكسوك شيء أكو جماد الأولى الثانية رجب شعبان سمي sai ramadan to Allah ya samu ga ramadan cikin aminci cikin salama kuma mu kasance za mu azumce shi yadda Allah yake so majalisinmu na nawa kenan malam 62 to muna cikin kitabul miya hadisi mai lamba 367 to karanta mu je 67
بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما كان الجماع قالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتجامعهن في المحيض ف
تمعر قلوني أنجامعهن شيني يا بوند أتجامعهن أنو جامعهن أن جامعهن في المحيض فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما
فردهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما wannan hadisi mazajen da ke ciki akwai ishaq ibn ibrahim ishaq ibn ibrahim shi ne da ibn makhlad ibn ibrahim ibn abdullah ibn matar shi ne da ibn rahawai ko ibn rahuya allah ya rahamshe shi sannan kuma sai suleiman ibn harb shi kuma ce haddasa hamad ibn salama an sabitin sabitin bunani kenan dama rawuya ne na Anas bin Malik kala ya ce sai na Anas ya ce ku ji mai Anas ya ce ya ce kanatil yahudu idha hadatil mar'atu minhum lam yu'akiluhunna yahudawa sun kasance in mace tana jinin haila to ba su hada makwaryan abinci da ita sai su kicin ta misali idan a gida ana haduwa ana ciyeya ta ce ban da ke kina al'ada kuma gefe ɗaya kenan wala yi shari buhunna ba sa shayayya a ganin ɗan'uwan ciyayya ba sa shan abu tare misali in akwai kunu ko ko abin da za a sha ana kewaye akushi in tana hailasa ce banda ke tashi biyu kenan sannan wala yi jami'ohunna fil buyuti ba su haɗa ɗakin kwana tare ba wai jima'i a kenan ɗaki na kwana in tana al'ada ba su yadda su kwanta ɗaki ɗaya da mai haila kowa sai a ce ki koma ke kaɗai tinkwal a ɗakinki to wannan abu sai ɗaure ma sahabbai kai ga abin da yahudu ke yi kuma su ma mazauna madina ne dole wannan abin ya yi tasiri ga wasu musulmin su ɗauka kamar ko daidai ne haka ko ba haka ba sai suka yi suka tambayi annabi yana daga cikin alkhairin da Allah ya masahabai alkhairi masu tarin yawa su a gindin magani suke da zaran abu ya ɗaure musu kai ga annabi nan nan take ka gani sai suka tambaye shi to sai Allah ya saukar da wata aya a ƙur'ani wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil wala taqrabuhunna hatta yatahur suna tambayar ka ya manzon Allah game da jinin haila ga ya musu wannan jinin ai kazanta ne to ku nisanci mata in suna cikin jinin al'ada kada ku kusance su har sai sun yi tsarki tuku al'aya sai manzon Allah ya umarce su sallallahu alaihi wasallama an yu'akilu hunna wa yusharibu hunna wa yujami'u hunna fil buyut kaga an rusa duk abun nan guda uku ku je ku ci gaba da cin abinci tare da su ma'ana ku rabu da yahudu da abin da suke yi ku ci gaba da shan abin sha tare da su ku kuma kasance a ɗakin kwana tare da su ba wai jima'i ba kada ce din tana jinin haila ba za a kwanta ɗaki ɗaya tare da ita ba kaga sai aka rusa duk abin da yahudu ke yi na fata an gane ko wa an yasna'u bihinna kulla shay'in ma khalal jima'a annabi ya ce duk abin da ake yi na tarayya da mace mai haila ayi da su mana in ban da kwanciyar aure ban da shi shi ne mana fa'atazulun nisa a filmahid ku nisanci mata cikin wannan jini hatta ya tsahurna haka sun yi mai tsarki shin tsarkin nan jini ya yanke shi ake nufi ko sai an yi wanka tuku al'imamu abu hanifa allah ji kan shi yana ganin in jini ya ɗauke kowace wanka ba miji ya kwanta da ita amma wannan ya saba ma abinda mafiya malamai suka ce Allah ce fa hatta ya tsahurna Allah ce bai ce hatta yanqati addamu ba saboda wancan fahimta ce ba ta da goyon baya kenan nasi araftum to saboda haka ya'ani in banda jima'i ku yi komai ku ci da su ku sha da su ku yi tarayya da su gun kwana a ɗaki in ban da wannan abu ɗaya yahudu da suka ji haka sai suka ci a'a to manzan Allah ba abin da ya san muke yi da ya bari sai da ya saba mana wai wadda suna complain kenan mun yi wannan ya saba mana wannan ma ya saba mana to ya zo ya saba mana ne ba kun saba ma gaskiya ba tuba babu ba kun san annabin Allah ba ba kuna da labarin zaiban altafinku ba da ya zo saboda hasada ko kake shi har yau kuma suna kin ba mutane 'yan ta'adda 'yan zuddi to sun kashe ma annaba balantana mutum wa ya ƙtulun an biya bi gairar haƙ annaban Allah sun kashe su da fata an gane ko? sai suka ce manzon Allah ba abin da ya bari abin da muke kai sai ya saba mana ne wai hmm? to shi kenan sun faɗi wannan magana ne a gaban sahabai guda biyu ba su faɗe ta gaban shi annabi ba amma kai sahabai suna jin abin da suka faɗa wato gunaguni ke ne shi manzo Allah duk abin da muka kaga mai imani baya wannan magana to sai sahabbai guda biyu Usaidu ibn Hudayr da shi da Abbad ibn Bishr shi kuma Usaidu shine farkon wanda ya zama mai masaukin ku gaya min sahabin nan matashi da annabi ya aika madina don ya yi kira zuwa ga musulunci wane ne? mus'ab bin umair to a gidan usaidu ya fara sauka suke bin gida-gida unguwa-unguwa na khazraj da aus suna kira zuwa ga musulunci da usaidu bin hudair da abadun bishir sai suka miƙe shine faqama fa akhbara rasulullah suka ce ya manzo Allah ga abin da suka faɗa to su sun faɗa ne da wace niyya ai ba wai dan to mun kawo karansu a hukunta su mm shin ga abin da suka faɗi menene hukuncin Allah to ai hukuncin Allah ya tabbata tunda ya ce ku ci ku sha da su ku kasance ɗaki ɗaya to za ka fahimci dole makircinsu a sanar da shugaba ya sani na biyu kuma su nemi ƙarin haske kuna fahimta saƙon da kyau? to da suka gaya ma annabi wannan magana ga abin da yahudu suka faɗa salasalam fatama'ara rasulullah kalmar tama'ara sai fuskarsa ta ainihin murtuke ma'ana sai nuna fishi a fuska shi ne tama'ur kenan ma'ana to haka suka faɗa wai suke cewa duk abin da suke kai sai na saba musu shi ne fata ma'ara kenan kun gane ko tama'uran shadida murcikewa fuska mai tsananin gaske kuwa don me suka yi haka hatta zananna annahu ghadiba har mun ɗauka nam kai mun ɗauka ko ya fishi ne da su to suna ganin ya yi fishi a kan usaidu da abbar ne su suka kawo labarin don ma kuka gaya min da suka fahimci haka faƙama sai suka tashi su biyun suka tashi fastaqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan zaune sai aka masa kyauta irin ta nono kun sani manzo Allah baya cin sadaka amma yana cin me kyauta ku gaya min sahabin da ya samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan annabin idan ka je zai bayyana a gari mai yawan dabino zamanin bayanin shi yayi daga cikin halayen shi baya cin sadaka amma yana karban kyauta ya ce wani sahabi ne wani salman al-farisi kuma sai je tadda manzon Allah a ainihin kuba masallacin kuba kuma yana da zoben annabta a dantse saboda haka salman alfari sai dinga sa ido ya ga sifofin nan kafin ya musulunta ya ce rana ta farko sai na tafi da daro-daro na dabino na ce ya rasulallah haɗihi sadakatun ya ce sadaka ce ya ne don yi mai annabi ce a ko ɗauka ku ce ba na cin sadaka sai ce a na fahimci sakon da bayan kwana biyu ko ka ce washe gari ya sake zuwa da dabino cikin daro ce hadhihi hadiya hadiyatun na'am yace fa akala minha shikenan magana ta kare ba shine kadai baya cin sadaka fa har ma jikokin shi wata ran alhassan ya ga dabino a ƙarsa ɗauka cikai aje shi baka san ba na cin sadaka ni da iyalina ba to nan ba za ka ce to ina koyi da annabi da ni ba na cin sadaka ba a'a ban da kai don kai farar hula ne ya kwarai da gaske yau masu kiran wasu sharifai ne jikokin annabi wannan aiki ma kasan shiru kaukau ne ai hanya ce ta ciwa-ciwa kawai ta ƙarya da danganta ana misali da haka ba shi ne shirin kawakau kenan kana ji Allah kyauta saboda haka ya jama'a to sai muka ɗauka fishi ne to sai aka kawo masa kyauta irin ta nono fa ba a fi athari ma haka ne kuwa sai ce ku kira min su shine sai aika su taho suwa da abbad ibn bashir ku taho suna zuwa fasaqahuma ya ba su suka sha to kaga wannan ya kore tunanin ko ya fishi da su ne ko bu gane bane fa'urifa daga nan aka fahimci aka kuma san annahu cewa shi shiwa sallallahu alaihi wasallam lam yaghdab alaihima bai fishi da su ba ashe akwai aikin da zai nuna yanayinka wanda ya bata maka rai aka ga kamar ka murtuke fuska baka tanka ba sai aka finci kai fishi can kuma ya ciwa ne ga kyautar naira dubu biyar yana alamta mai kenan fishi ko sauka sauka kenan misali da haka suka ce wani lokaci wato aikinka wani lokaci yakan fi furcinka ma yadda sako haka ne sukan ce da turanci at times action speaks louder than the voice wani lokaci aikinka yakan yi magana sama da wato furci to wannan hadisi hadisi ne sahihi muslim ya fidda shi hadisi mai lamba 302 abu dawuda mai tanda 58 da 1,165 turmizi 977 nasa'i baya ga wannan wurin a baya riga fitar da shi mun riga mun wuce mai tanda 80 da ainihin 8 wa haka ba ci gaba
باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى babi da ke magana akan duk wanda ya kusanci halila wace ce halila matarka ana ce mata halila ko matarka ana kiranta halilatu ba fa halila ba hamida haƙe ƙasassa ha ƙarami na fata an gane ko wanda in ta zo tsakiya sai mu ce ha saɓe to ainihin haƙe ƙasassa to menene hukuncin mutumin da na'am ya zai kema matashi ya san tana jinin haila kuma ya sani ba bai sani ba ya san Allah ya hana ka don ya ce fa'atazilun nisa a filmahid wala ta hatta ya tsahur wala ta hunna hatta ya tsahurna ku nisanci matayenku sai sun yi tsarki tukur to duk da haka shi wannan ya karfin hali ya kusance ta tana cikin jinin haila menene hukunci iqra أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم.
في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار na'am wannan hadisi na amru bin ali ne al-fallas abu hafs kenan ya shahara da kiranin al-fallas fiqa ne ma'amun wa mu'taman shi kuma yace haddathana yahya yahya al-qattan kenan al-ahwal al-hafiz shi kuma yace an shu'ba shu'ba ma'ruf yace haddathana al-hakam an abd al-hamid an miqsam an ibn Abbas hadisin dan Abbas ne shi kuma ya samo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama fi rajuli ya'ti imra'atahu wa hiya ha'idun yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinar mutumin da ke zai kewa matar shi an gane ko wato wahiya yani hala kaun hala kauniha tana jinin haila to menene hukuncin domin ya sabi Allah to me kafaran shi zai yi sadaka da ainihin dinari ko rabin dinari al'imamu abu dawuda da ya tashi sharhin wannan hadisin sai yake cewa ya kunu zalika kafaratan li'ismihi dinar nan da zai bayar shine kafaran wancan zunubin da ya menene zunubin kwanciya da matai suna jinin haila shi sa dole ne ma'aura su tabbatar da matarka ba ta cikin jinin haila kafin ku yi kwanciyar aure kar a yi ganganci ba wani abin da za a ɗaura a gaba a ce zai magance wannan in ana cikin jinin fa'atazilun nisa a filmai haka Allah ce ku nisance su amma a kwanta a rungumi juna da sauransu ba tare da jima'i ba wannan ya halatta araftun na'am to ga wata matsala mace ce ta san amarya ce za a kai ta ɗakin miji to kuma tana da matukar kiyaye lokacin al'adar ta ga to lokacin za a kai ta ɗakin miji lokacin kwanciya da miji a daren farko jininta zai zo a lokacin ta gabata son haka sai ta je gun likita ya bata magani ya dakatar da jinin gashi lokacin kuma ya- kuma jinin bai zo ba haka zai yiwu wayewar likitanci ya kai a taka ma jinin haila birki ƙwarai kuwa an tambayi malam ibn usaini Allah ji kammala gafata malam mace ce tunda kewaye ka'aba an haramta ma ya mace to amma tana son ta yi tsawafin wada tsawafin bankon wahi ha'id hal yajuzu laha an tatanawala al-adwiya allati yuqif aw tuqifu saylan ad-dam ta iya shan magani ya dakatar da jininta ya ce ya halatta sai dai shi likitoci sun bani labari in ta dinga yin wannan abun akai-akai ana tsoron a ta'asirul janibi side effect saboda jini ne da Allah ta'ala ke kuma kin taka mai birki yau da gobe yau da gobe zai zama cumulative ya haifar da matsala amma don magana halacci a shari'a ya halatta la gubara alai wala ghadada arabtum to kenan in wannan amarya ta sha wannan magani don kada jini kila ya jawo mata rashin samun wancan alkhairin daren farko misali tare da in ta haƙuri ba lokaci na zuwa ba to amma dai ta yi ba ka cewa ta yi haram ban gane ko kun gane ba madalla to da haka sai yake cewa zai yi sadaka da dinari ko rabin dinari nake ce da ku al'imamu abu dawo da sai yake cewa wannan kafara ne li'is mai mihi saboda zunubi shi haka zarruwaya sahiha kala dinaran wani su haka abu dawo da ya ce haka ruwaya mai inganci ta zo mana dinari ko rabin dinari ruwayar ibn abbas kenan bilafi dinarin أو نصف دينار بحرف أو على التخيير هي الرواية الصحيحة ديناري قرب ديناري وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل أو الاقتصار على نصف دينار فليست مثلها في الصحة أما أكوة الرواية دي كيتوا آآ متن كوي زي بعد رب ديناري kun gane ko malai ce wannan bata inganta ba bata kai wannan kwari ba mauqufiya ce bata inganta ba a takaice to yanzu dinari nawa ne a kudin Najeriya ina masu harkar kudi nawa ne dinari yau dinari nawa ne ina money exchanges ina sarrafo to wannan kaga kana bukatar ka san waɗanda suke hada hada kudi misali shi za ga suke cewa sadaki kada ya kasa rubu'a dinar a masabar malikiya to dinari ni ba zan ce da kuka nawa ba ne ƙasar da na san take amfani da dinari a ita ce mai ƙasar kuwait tana da kedi wanda ta fi dala ƙarfi kudinsu kwarai kuwaiti dinar a iya shekarar 2008 da na je kuwait kudin su dinari dalibai suke gami malam sai ka ba da naira 400 a baka keri daya 2008 sake na lokacin dala ba ta kai wannan karfin ba a lokacin ta yanzu nawa ne take inda dala ta haukace ita mata je sama misali Allah gyara kudinmu wallahi malam ba daɗi ne ka ganka da tulin abu ashe yayi ne Allah kyauta a takaici wanda ya wannan sai ya yi kafara kafaran dinari ko rabin dinari wannan takhiri ne na'am ka ce mai muka kimanta da rabu dinar ya hau da dubu da kiyasan da ake ya kai wurin hamsin da uku rabu dinar a yanzu ko da wani abu to duk wanda ya yi wannan gangancin kwanciya da matashi tana jinin haila haka zai biya rubu dinari ko dinari ɗaya dinari ko tunda akwai zaɓi sai ka ɗauki rabi tunda ƙasa da cikakken ne misali tunda kullum Allah ya sauke su to to da aje ana irin wannan ba gara a haƙura ba ba da ya haƙura mutum ya huta aiki na sabo ba tilas ba ne haƙuri akan yi a zauna lafiya in ji mai bakan damiya Allah ka ba mu haƙuri hadisi na gaba
باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضها babin da ke magana kan kwanciya da ainihin mai haila a cikin mai tufafinta kun gane ko? Mm. ci gaba أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام وحول السند وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وحول السند وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خفت Mm.
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فتي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميرة واللفظ لعبيد الله بن سعيد
wannan hadisi babin da ya kulla shi ne babin da ke magana kan mutum ya kwanta da matashi mai haila a cikin tufar da take haila ne kun ji sabon babin kenan نعم hadisi mai lamba 300 nawa إن الله.
69 أخبرنا عبيد الله ابن سعيد هكذا نعم
حدثنا معاذ بن هشام وحول السند وأنبأنا إساق بن إبراهيم أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وحول السند وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام أن يحيى ابن أبي كثير حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة وأن إتتشي ودى take da ita ce sahibar kissa din nana ummu salama ta ba ta labari na sha faɗa ummu salama ita ce matar annabi ta ƙarshe daga suwanta duk sun ƙare ummu salama wace shekara ta rasu Uhum. wace shekara ummu salama ta rasu 62 jamil daga nan babu sauran matan shi alaihi salatu wassalam da na aisha bayan rasuwarta da kusan shekara biyu ko uku ko hudu un musulama ta rasu manyan bayan Allah Allah ya ƙara da a gare su Allah ka haɗa mu da su gidan rahama ya arhamar rahimin to ita na un musulama take cewa bainama ana muttaji'atun ma'a rasulullah ta ce ina kwance tare da manzan Allah mana wace gata ta wuce wannan duk matan duniya ba su samu wannan matsayin ba ta ce wataran shi ne bayina ko bayina ma ko ina kwanci tare da manzala sallasallama in a yayin da hitto kawai sai jini ya zo min to to kaga wannan zai iya yiwuwa mutum yana tare da matar shi shi ya san ba magana jini amma su jini ya zo mata za ta iya ganewa a kwarai ba jikinta yake zuwa ba za ta bincike lalle jini ya zo misali sai mu ce dalili gana na ummu salama ta ba mu ainihin misali role model yani cewa ya faru game da ita araftum ta ce sai jini ya zo min fansalaltu ko sai na silale ba washe daga ne ɗauko fasar shi ba ya tasallalu minkum liwaza tasallala ya sulale tace sai ni sulale menene sulalewa da Hausa ne zara jiki sadada su a neme ka a rasa a ce ina yake a ce ai ya ware tace malam sai na zame jiki sai na sulale fa akhadtu thiyabi thiyaba hizb wannan tufattawa da nake haila ciki sai na ɗauke daga inda manzan Allah yake sai manzan Allah sai da ta a yaya haka ana fisti jini hailaki ne ya zo ƙultu na'am sai na ce wace ce ta ce ɗin na'am i na'am kishar mai la ko la korewa na'am tabbatarwa ta ce iya rasulallah fada'ani sai kirawo ne fattaji ma'ahu muka sake kwanciya tare da shi a nuna maka kenan dama saƙon kenan mace don tana cikin jinin hala da mijinta ba laifin su yi kwanciya tare illa iyaka magana jima'i babu ita fi alhamila alhamila shine kace qatifa qatifa ita ce kuma katifa da bahaushe ke cewa shine khamila khamila larabci ce katifa arabiya ce qatifa kamar at-taghiya ne tagiya fadal ma fadama ko ba haka ba fadama allahu allahu wannan kuma is very clear sharri da larabci ne alkhairi da sauransu wa haka ba wa haka ba ko ba haka ba almiqassu almakashi kaga duk inda ka je alda hausa to larabci ne araftum saboda haka ya'ani tace sai muka kwanta a cikin khamila wallafzu li ubaidillah ibn sa'd ibn sa'id wannan hadisi sahihi ne ci gaba
باب نوم الرجل مع حالته في الشعار الواحد وهي حائض babin da ke magana kan baccin mutum da matar shi ka lura wancan kwanciya ne nan kuma har a yi bacci ne da matar mutum babu addinin da ya tsaitsaye ma komai daki-daki ba addinin Allah Islam ba saboda ka zo duniya ne fa don ka rayu da dokokin mahalicinka وكل شيء فصلناه تفصيلا كومي ان باك شي detailed بكل تفصيل اينا saboda haka wannan babin kenan no baccin mutum tare da matar shi halila din shi araftum na'am
barana muhammad ibn musanna qala hadathana yahya an jabir ibn subh qala sami'tu khilafan يحدث عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طالق حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه.
نعم، وانا حديثي صحيح حديث محمد بن المثنى ابن المثنى شين ابن عبيد بن قيس بن دينار الأنبري أبو موسى البصري المعروف بالزمن يا شهر الكنية الزمن أنغانيكو لقد كين ثقاتني شيكما المجني يحيى بن سعيدني أنغاني يحيى القطان كي شين ابن سعيد كي ابن فروخ شيكما يتشي جابر ابن الصبي شيكما يتشي أيني ياجي لغواتو خلاصا خلاف ابن عمرو الهجري البصري shi kuma daga nana Aisha qalat tace kuntu na kasance kaje wannan magana na kasance ana to adda tace kuntu ba ya isa ba to me dalilin ana suka ce litauki kuntu na kasance bari in ƙara gaya maka ana ni dinnan dai ka sani ni shine emphasis din wa ana damirul munfasil ism muttasil an kawo muttasil ya wuce sannan munfasil na kasance ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabitu fi shi'ar alwahid mun kasance mukan kwana a cikin tufa duk tufan da ke taba maka jiki ana kiransa shi'ar an gane ko shi yasa yace da lokacin da nana Zainab ta rasu ce ash'irnaha wannan gwadon nawa ya bi jikin gawar ita na na zainab yassa araftum saboda haka muna kwanciya a cikin wato mayafi mai taba jiki daya wa ana tamithun ha'idun alhali ina cabe-cabe da jinin haila fa in asabahu minni shay'un ghasala makanahu in har wani abu daga dishin jinin ya tabi wani abu na bigiran shi sai ya wanke shi lam ya'duhu baya tsallake sai ya wanke shi a fahimtum thumma salla fi sanayi salla da wannan tufa koda akwai danshin ruwa la yadurrukal athar bigiran ainihin wanki ba su da kai ba thumma ya'ud sannan kuma mu sake komawa kan haka din fa in asabahu minni shay'un fa'ala mithla dhalik ghasala makanahu lam ya'duhu wa salla fihi yadai wanke inda jinin ya taba ba zai ya'duhu ai baya tsallakewa ba zai bar haka ba an gane ko? eh shi ne yake ce lam ya adu biskon al'ayin wa zammid dal ai lam yarid alaihi ma'ana ba zai bashi ba ya tsallake shi zai wanke shi ba zai sake komawa kan shi ba na'am hadisinmu na gaba hadisi ne sahihi
babu mubataratul haid menene hukuncin to mutum ya rungume mai jinin haila sai mu ce ah to ai wannan tarjama imamun nasa'i kamar abin da ka faɗa ba ya wadatar ai domin dai da kwanciya da muzaja'a akwai to amma saboda tsatsefewa ne kila ka ce eh to a wancan kwanciya ce ga ta dai gashi ana kallon juna ba mai taba juna to nan sai ce to hatta runguman juna tana jinin haila ba tare da jima'i ba shi zai magana kai na'am
أخبرنا قتيبة kutaibat ibn sa'id قال حدثنا أبو الأحوص abul ahwas salam ibn sulaim al-hanafi maulahum عن أبي إسحاق أبي إسحاق عمرو بن عبيد الله السبيعي كان الكوفي
عن عمرو بن شرحبيل عمرو بن شرهيل أبو ميسر الكوفي الحمداني الوادئي نعم عن عائشة قالت عائشة أم المؤمنين نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إهدانا tace manzon sallallahu alaihi wasallam yana umurtan ɗaya daga cikin mu in tace ɗaya daga cikin mu wannan jami'in waye matan shi madalla na'am إذا كانت حائضة in dai ɗayan mu tana cikin jinin haila sai umurci ɗayan mu أن تشد إزارها ta ci kunzugu ثم يباشر sannan ya rungume ta mana ta ɗaura ainihin kunzugu ta kunzugantu ta yadda inda jinin ke fitowa ai an rufe wurin sannan sai ya rungume ta kenan ya halatta mutum matashin tana jinin haila ya yi haka shi da ita نعم wannan hadisi sahihi ne ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت Mm.
كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتذر ثم يباشرها magana ɗaya ne tattazira ta ci kunzugu sannan kuma ya rungume ta na'am
باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه abinda annabi salama ke yi idan ɗayan matan shi ta yi jinin haila me yake yi muna so mu san wannan domin saboda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi to wannan uswa ko iswa abin koyi to komai ya kamata ka bibiya dan ka sami makoyanka a ciki na'am أخبرنا هناد بن السري Hannad ibn Sari shine ibn Mus'ab ibn Abi Bakar ibn Shibr ibn Safuq na'am عن ابن عياش ibn Ayyash Abu Abu Bakr ibn Bakr.
Ayyash wato ibn Salim kenan al-Asadi al-Kahili al-Kufi al-Khayyat al-Muqri na'am نعم عن صدقة بن سعيد Sadaqat ibn Sa'id al-Hanafi al-Kufi shine mahaifin Hamad al-Mufaddal ibn Sadaqa na'am ثم ذكر كلمة معناها حدثنا حدثنا جميع بن عمير جميع جميع بن ibn إبراهيم Umar ibn Ifaq at-Tamimi Abu al-Asad al-Kufi
قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي ya ce na je gunna na aisha tare da mahaifiyata da kuma halata ya jama'a wace ce hala na'am yawwa yawwa ɓangaren mahaifiya ya ko kanwa ko to amma fa mahadalla ita ce gogo ko to ita khala mai muke ce mata inna masha Allah yace to naje gunna na Aisha tare da mahaifiyata da kuma innata ko innata
فسألتاها كيف كان ku kalli magana رسول الله صلى الله عليه وسلم- fasalataha ɗaliban arab me yasa bai ce fasalatha ba yace fasalataha alifu tasniya yana alifin din a cikin fasalata jamil sai suka tambaye ta wa aka tambaya nana aisha kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yasnau idha hadat ihda kunna suka ce ya manzon Allah yake ne in ɗaya ku na haila ka dubi da matan sabai suke ba su jin kunyar tambayan abin da ba su sani ba kun gane ko inima shifa'ul ai su'al an gane yaya annabi kan yi wacce hausa ta dace kan yi ko yake yi ku gyara hausar duka ɗaya ne muka koma orthography da kyau yaya annabi ke yi ko ya kan yi ni ku ina tare da bayanin dattijo duk ɗaya ne illa iyaka yake yi yana fa'idantar da istimrariya yakan yi suna kiransa habitual yakan yi ya ai nakan ci kosai ma'ana halina ne kawo min ina ci kawai suke shi habitual kenan kuma duk za su shige gaba da kullum na sha faɗa lugar da sako ke zuwa dole ka san shi araftun abubuwa guda biyar suke mayyaza mutum asalinka yarenka addininka tarihinka sakafarka waɗannan biyar su ne ke fayyace maka shakhsiya na kowane irin mutum saboda haka ya annabi yake yi kazo ka ce yakan yi sallallahu na'am قالت sai ta ce man alqaila madalla sai ta ce كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتذر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وتدليل to sai ainihin yace wato ya kasance yana umartan mu idan ɗayan mu tana jinin al'ada ɗayan mu ta ci kunzugu izari amma wanda yake burmeme mayalwaci ta rufe ainihin al'aurarta to daga nan sai ya ainihin rungumi kirjinta da nononta biyu shine zahirin hadisi wannan ya nuna maka karantarwar musulunci daki daki daki daki daki dan kada wani ya ce to ai tun zana jinin Allah Allah ya haramta to yaya jikinta ai baka da abin kowa game da annabinka ne ga hadisi daki daki shine makasudin wannan dan kar ka fada cikin rami Allah ka shi fada cikin rami wannan hadisi amma munkari ne munkari ne an gane ko yawa da wannan lafazin na'am
أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع masha Allah عن ابن عن ابن وهب عن يونس والليث عن عن يونس والليث هكذا يقول عن ابن عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث تحتجز به
wannan hadisi sahihi ne hadisin al-harith bin miskin ai ba za ku mance shi ba نعم al-harith bin miskin nasitumuhu na'am shi kuma dama cikin salon shi yakan ce qira'atan alaihi wa ana asma eh ana karantawa ni ina ji tunda yana daga waje aiko shi kuma daga Abdullah ibn Wahab ibn Wahab ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri al-Mawla amma Masri ne suna kiransa Maliku dan karami shi kuma daga ainihin Yunus Yunus ibn Zaid ibn Abin Najat akan ce da Yunusu ibn Zaid ibn Mishkal ibn Abin Najat shi kuma daga Al-Layth Al-Layth ibn Sa'd shi kuma daga Ibn Shihab Az-Zuhri ko shi kuma daga Habibin yaron gidan Urwa shi kuma ya samo daga Budayya Budayya wato yarinyar gida ce gana na maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam araftum wa kana al-layth yaqulu nadabata laisu baya cewa buri sai ce nadaba eh yarinyar gidan wato maimuna shi kuma ya samo daga maimuna take cewa manzala sallallahu ya kasance yubashiru almar'ata min nisa'i wa hiya ha'id manzala ya kasance yakan rungume ɗaya daga cikin matan shi alhali tana cikin jinin haila amma fa idza kana alaiha izarun yablughu ansaf alfakhidain in dai ta ɗaura ƙunzugu da har ya kai rabin cinya kaga wannan karantarwa ce an gane warru kubatin da kuma cinya da kuma gwiwoyin ta biyu a cikin hadisin laif ta hataji bihi tana ainihin rufe jikinta da shi wannan ƙunzugu ɗin wannan hadisi wato ainihin sahihi ne bukhari ya fil da shi 303 muslim mai tun da 94 abu dawo da aure biyu wa haka ba hadisi na gaba in muna da sauran lokaci to
babu mu'akalatul ha'id wa shurbi min su'uriha
babin da ke magana an gane ko cin abinda mai jinin haila ta ci da abinda ta sha min su'uriha daga wanjinta menene wanji abinda ya rage mai haila sai ta ci abinci ta rage kaci ta sha koko da kosai kosai kwaya goma ta ci uku bakwai rage kaci ta sha ruwa rabin kofi rabi rage ka sha shi ne zai fayyace mana a wannan riwaya ta gaba na'am أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف
يا با مصنف cikakke kenan ko mutum na farko a ina a sunanu sa'i na'am
قال أنبأنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه شريح أنه سأل عائشة هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس يا عائشة mace za ta ke cin abinci tare da mijinta alhali tana caɓe-caɓe da jinin haila tamis
نعم yana tambaya قالت نعم i كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني تكاغا.
فآكل معه da ta ce e ta yi shiru shi ya wadatu da amsar to amma sai ta ƙara ba shi dalili kaga anusarsa yakan kira ni kenan bayan ya gaya ta gaya mai to kuma ga ƙarin haske abin daga shugaban halitta ne ma gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yakan kira ni fa akulu ma'ahu وأنا عارف kuma alhali ina cikin jinin hala shine arik نعم ayana
كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه ف- yakan ɗauki ma al'arƙa al'izamu wato ƙashi wanda ke da wato wani ɓangare na nama a jiki an gane nakan ci ya ɗauki ƙashin ya sake sa a bakin shi نعم.
soyayya ko da ƙauna to shi ma wani abin koyi ne gare mu da kai da matarka ku kamanta irin wannan ku ci abinci tare mana yana daga cikin abin da ke kyautata alaƙa tsakanin mata cin abinci tare misali ka ce abincinka dina na dare ba za ka ci ba ki jira ni ina dawa za mu ci tare sai ga har in kun saba da haka ɗaya ba ya ci idan babu ɗaya wannan muhimmin lamari ne a lokacin za ku iya tattauna matsalar gida yaran nan sun je makaranta kuwa kin binciki littattafansu yaya performance ɗinsu yaya suna cin aswaki kuwa suna ya- muhimmin lamari ne kuma zai toshe mu shedan kofa wani ji a zuci da fadace-fadace misali marasa alkhairi jiya wani dan uwa likita ya zo yake ya same ni yana bayanin damuwar da ya shiga da garari ba zan faɗi kissa ba ne amma a dunkule hali na rashin jin daɗi tsakanin mata da miji wanda duk ƙarshe sun kai ga mutuwa amma ƙarshe akwai mugun abu wanda ita mata ta faɗa mijin ke mata duk sun sun koma ga mahalicinsu Allah kuma shine alƙali shine ahkamul hakimin to nake cewa tsakanin mataye da mazaje na aure mu kenan da su wani lokaci akan samu dagulewar dangantaka kuma ina tabbatar maka daga cikin hanyar magancewa ku kulla cin abinci tare breakfast lunch dinner ko duk wanda ya samu da wani lokaci za a ci abincin ranar kila a baka gidan misali amma akwai abincin da kila inda ya kun saba cin abinci inda kakanninmu suke ci abincin almuru haji a ci tare muhimmin lamari ne ‘ya'yan kuma su saba da haka amma tsari na wasu ƙabilu daban da wata wayewa ka ga mun zama daban-daban ka koma kai kaɗai a gidanka ci kai kaɗai kake iyalinka ba ta san abin da ba yana ganin da gyara ciki yana kuma ko ba haka ba al'adar da muka taso muka gani gun kaka da kakanni haka muka saba da wannan kuma al'ada mai kyau aiki ake da ita sukan ce adatul balad ka sunna inda al'ada ce mai kyau araftun to فأعترق منه ثم أضعه sai na karbi kashin a atariko na ainihin wato yanko da haƙori na daga wannan kashin
ثم أضعه sannan na aje shi فيأخذه sai فيعترق annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka shi ma ya gatsa na'am منه.
shin nama ana cewa gatsawa a hausa hausawiyat
Ana fada, amma yawanci- nama wanda ke da kan kashi ana ce da shi na gatsa naman nan Ake guya ne.
ba a faɗa na guiguya a sant guiguya ake cewa kun fahimta ko madalla to in na ce na cizgafa
Yayi.
yayi cizga wannan kuma sai da haƙori ko? yawwa amma in ka ji gatsawa
Eh, to menene wannan rake ya shigo rake gatsawa ne eh biredi fa shi mangoro fa gaskiya hausa tana da very rich in vocabulary harshen hausa kar ku wasa da harshen mu da Allah kar ku bari turanci duk ya cinye muku yare da Allah yanda bature ke takama da nashi muna takama da shi mu yaran mu ne saboda haka sai na karba ni ma na guiguya ويضع فمه حيث وضعت فمي ya sanya bakin shi inda na sanya bakina Min wannan al'arq.
ne kirna maka min al'arak daga wannan kashi din
ويدعو بالشراب yakan ce a kawo mishi ruwan sha فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه eh an gane ko ma'ana min aqsama billahi alayya bi tashdid al-ya'i fihi fi sha'anihi wa fil bidaya wato sai ya raba min yace na hada ki da Allah rage min wannan abu din tun kafin ya sha نعم.
ko ya sha ya rage ya kuma nace lallai abinda na sha na ragen zai sha kun gane نعم na'am فأشرب منه ثم أضعه in sha sannan kuma na aje na rage abinda ya rage فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من ال- من inda na sa bakina na kurba sai ya dauka shi ma ya sa bakin shawara husnul mu'amala kenan mu'amala mai kyau amin ya rabbal alamin na fata an gane ko نعم to ya aka yi yau muka samu wani irin yanayi na sha faɗin wannan sai ka ga yaro fiye wata da ɗan'uwan shi ya cizge bakin ya sha shi ba zai sha ba sai ya ajiye sai ka ga fiye wata a gida an cizge nan kaɗan an sha an ajiye wajen kusan guda guda hudu in suka tuntsire su ringa jika ainihin ɗaki kun fahimce ni? yaran suna ganin ba za su tsora bakinsu inda 'yan uwan suka tsora ba suna kyamata wannan rashin tarbiyya ne kuma la'alla sun koyi wannan ne daga iyayen misali yaro ya ga mahaifinsa misali zai kamanta wannan hadisi ya ga inda mahaifin ta sha ruwa baban shi ya ɗauka sa baki a wurin me ke koya maka in ko kana ganin akwai wata matsala a baki ne akwai bugu rashin lafiya to a ji a nemo magani shi ke wani abu ne wanda yake exceptional istisna'iyya yana inda ciwo amma babu to amma ka san me ke faruwa lokacin da aka yi aure a wata ukun farko a lokacin ne ba ake ta kauɗi ana murna ana ainihin watannin zuma only moon wata ukun nan na karewa fa an kare duk wani aure da aka yi duk wani kauɗi da rawan kafa gishir ya sauka daga kan kaza bayan wata uku sai tsabar haƙuri kawai so muna gaya muku matasa za ku yi aure za ku shigo dagan ba na ce ku ji tsoro ba ne ku shigo da ƙarfin zuciya ku riƙe matayanku da kyau ku kula da su kuma ba a sanin maceto sai miya ta ƙare subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-muslimin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh